أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لما طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الناس بما ولدت والخواتم لما سبق ناصر العبد والعبد والعالي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وإلى الدين اللهم صل وسلم على من كان وكان القول بقوله ولولا صوته ما كان سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا المحمد وأصحابه خير الرسل حتى وسلم به وإلى صلى الله عليه وسلم فأرحمنا بهديه سبحان الذي لا يدري ما شاء الله يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم يا أخوة سيدنا رسول الله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna cincina muna gaisuwa da sayyidina rasulullah Allah ya saki dawo da mu a wannan wuri wato wannan masallaci na rasulullah wanda yake haɗar da yin tafsirin al-Qur'ani kuma wanda yau zama ne na bakwai hijirar sayyidina rasulullahi dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi miladiya shekara da dubu biyu da ashirin da biyar wanda a game da zai magana zama ne na bakwai sannan muna cikin suratul nisa'i jiya an tsaya aya ta ɗari da sha biyu wato ita ce a harkunta ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يضلوك حتى يزوى وتدير كارشن تا يقوم أتاشي وتقوم آية تأيي نقوم شخص يأتي داخل كثير من الزمان
بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بزلكة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمل بصدقته يوم عرفته من إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتداء من الناس الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير لا الخير في كثير في كلمة يوعى ليس سواهم من كان من الناس إلا من عمل بصدقته في هو يؤمن بالصدقة أو معروفه هو ذلك من غير فإصلاح الجار ولا الناس كان مسلم ومن يفعل ذلك وجعل بينه ابتداء لم من يدي مرضات الله يتألى فسوف تسمع أمته muke ba shi ajarar fadima wato lada take mai girma wato shi sanya shar qur'ani ya tabo nan ya tabo nan wannan gyara ne na umman mutane baki daya da yawa ana ganawa a yi kushin kushin ko a yi kuskus ko a yi da abin kirki in an yi sa'a to kan kenan abin kirkin ta shi ne alkhairi amma mahiya ganawa ware ware kuskus da ake yi to a nan na ƙwar'ani cewa mahiya shan ne ba alkhairi ne yake saboda hujja ko Allah ya ce la khaira babu alkhairi fi kasirai cikin mafi yawa min a min da jawahan da gara su wato su mutane an ce alkhairi to abin da Allah ya ce shi ke shi ko sharri wanda bai yi da shi ba in kuma alkhairi ya ba sadda ya yarda da abu ko kuma ba sharri to sadda bai yarda da abu sai dai ana ba da sharri ga abin da aka yarda domin a nemo abin da aka yarda wata yarda kuma إلا ولا هو إلا ولا إلا الذي سمعت من الله شيء ولا بشر sai ya zo don a ba mutum abin da zai iya yin hankali ko ko don a ba mutum halitta halitta yadda hankali zai haƙura. Allah ya ce na kai da ba da gani fi na fi da cikin mahiya min na jawabin da gana mutane da suke yi da suke gana wasu hira a yi ne illa man amara da sadakatin sai wa kana wai wanda aka umarni da sadaka ma wani ne da zaka ko abin da ya shafi sadaka a kasan ko ma'ana au ma'arufin ko aiki wato da gina a kai shi ne ana yin gana da ake mutum na alkhairi ko ba da shawara ko nasiha ko kai jaje ko kai wata matsala wadda ta shige maka a tattara a cicciɓa a jiyaye ta ko dai wani abu dai أو إصلاح بين الناس والجارة تكلم عليه وأنت نوعي ما أشري ما أشري وسي كذيك وكري ده كجانا أولنا أول من كم ما كيف كتهمل تا دم كتلو مال النهي أما كيف كتهمل بيل ده كجارة تكلم ما تدعى duk alamu ana daga aikin bayi idan aka daga sai a zama ta kowa sai masu dama Allah ce in zuru ha zai yi ta ɗan sulaha da shi ka samu annabi har sai sun zai ta ka ko da ke nan mai gaba ba alfa ake sha shi da shi sai dai idan ya gyara da abai an zai ta an yi sun saboda haka Allah ce sai gyara tsakanin mutane wanda ba ke ba da dama da gyara tsakanin masu dama ya ma ya karya ba a rubuta cikin masu karya don ya gyara ومن يفعل ذلك wanda ya ambaci wanda ya aikata wannan abubuwa da aka ambata wannan umarni da sadaka ko alkhairi ko kungiya tsakanin mutane to Allah ya ce amma hakin da Allah ta la dan neman da Allah dan neman da Allah sai ya ce ba dan kuma neman wani kuma ba duniya ba dan gyara kai wani siya ko wani wani ko abu da ya ba ka wani abu ko dan tsoron wani shan shi ko ko dan za ka samu wani shiga gaban shi can gaba wannan ba shi bane dan Allah fa sawfa nuti da sannu muna bashi wato azaran alima ko ko fa sawfa nuti da sannu nuti muna bashi ko fa Allah muhadaba wato yayi mu kan shi ko ko fa sawfa nuti da sannu Allah yana bashi azaran alima la da muke wato da girma an yi an gafarta ma an yi da kai an yi kanka
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم جهنم وساءت مسيرا
ومن يشاهد الرسول من بعد ما جاء من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا ومن ولى يشاهد الرسول يكي بوتي umarnin nan annabi abin da ya zo da shi mu ba da mata bayyana da wani huda bayan gaskiya da gudun sun shi tabbata gare shi ya gani ayoyi wai tabi sai bi gaira da tabi da mu'minina ba hanyar da mu'minai suka bi ba wani Allah ce mun da mutum tashi mata da zan abin da ya mutum mutai wanda su yi amma muna shigar da shi jahannamu ta jahannama wa sa'ar basira yace to mu kuma shi wata yanzu kaga shi Allah in kana son ka bar laya da shi ka bi annabi ne kawai shi yasa ya ce wa man wannan shari'ar rasula yake saba ma manzo cikin abin da annabi ya zo da shi na gaskiya saba bai yarda da wannan ba ko ko wannan ba haka ya kamata a yi ba duk to abubuwa ne wanda na halaka ita kuma halaka ruwanta madararta mun ba da ma ta bayyana da wani guda bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya sani mujizoci wa'anda sun gan shi ai da yaƙin sun gani hini ya kira wata ya zo ya ce ba rana ta ita ta yi dabbobi sun gaida shi itatuwa sun zo sun gaishe shi duwatsu sun zo sun gaishe shi ya fitar ruwa ta hannu ne ya tada matacce ya tura karare ya maida mai mara ido ido ya sa gajeri ya yi tsawo ya ba mara gashi gashi wanda ke mahaukaci ya kura haukar gaban kowa haukar ya ji ya tafi ga su mabanta mu kuma yanzu mun ji mun tabbatar mu kuma ilmi da ke mun sani tabbas wanda bai a zai rasa ganin mu'minina da shi ya ci wannan wanda ya ganin duk kuma da muka ji nan kuma sai mutum ya hanya wadda ba hanyar da ba ma'ana ba da annabi ya zo da shi sai ya hanyar karauce in ƙi ba imani sai da ta hanyar karauce ya ce shi ya yi Allah ya ce ni wani yi to muna cikin tashi ma ta wallahi ga abin da ya cikin ta kowa mu taimaka shi sai kuma shi ya ga hanyar halaka ya halaka in ya halaka akwai gidan horo can gidan halaka ko nan duniya sai mu kare shi da abin da yake so ya kai shi ke sa sai ka ga wani ɓangare yaya ma za a yi mutu waya za a yi aika mukaddara abin da ake yayi kuma da ba ake yi magana asaha shi ne ma ɗago to wai su da suke shi wai ne ne suke kuma da suke kuma ya suke an gano da ba wani da ne duk alamun da suka zata ba da suka sai na nuna to amma mene ne wai har a ce ma wai ba mata ba suke ba na mata ai ta kawai an bar su da abin da suka sa da wani sai kawai sai da shi ke na to sai to shi ke sa sai ya zo sai ya ɗauki aiki na halaka kuma sai da yana nasara la ya lau ya samu masoya ya samu ɗaukaka ya samu kuɗi kuma ya samu daraja amma a duniya don haka jira yana kuma mata na yi ne koko to shi ne wani su zai yi to kaji ko amma muna shigar da shi filaki na a cikin lahira jahannama wutar jahannama cikin wutar jahannama kwanu harzaƙo ko bayo harzaƙo sai a ƙona shi fiha cikinta wa sa'ar masira Allah ya ce makoma ta yi mu da hiyar ita wata a ce mutum ya gama rayuwa nan sai mai balaga ba ya balaga bai san ko shi balaga ba shi haifar haifar mata da ƴaƴa haifar nashi da wanda ba nashi ba ya ji daɗi ya sha daɗi ya yi abubuwan da yake so amma mutum ba kuma koma shi kuma a ce wuta kuma jirgin kai ai ko kuma ta yi mu ta إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لله الله لا يدبر ما النهر أن يشرك به إلى أن أنا في شرك هذا الشيء ويدبر أمانة دار كما دون ذلك أظن لكي شرك البر أما شمع لما يشاء من الله يكسر الله سبحانه ومن يشرك بالله والذي شرك على الله أيضا قال الله أن ما حلقها ضلالا وتحلق بعيدا بلا تنشد وتوب gaskiya ko mai neman fitar da shi gaban shari'a a alham to kaga karshen wancan kenan cewa ya kyala hanyar mu'mini mu'mini duk idan suka kai wurin annabi sun imani shi kuma sai kiya inna Allah Allah ya ce lalle shi ubangiji da da gurba da tsara an yi shuraka da shi idan ana sai shirka da shi amma da ko kaga bai yi guda ne a riƙa yi a riƙa yi kenan har aka mutu ba a ba wanda shi da kiyar karatu ko barkai so an ana yi har aka mutu ba a su amma mutum na shirka a yi ba an yahi ne wanda kahuni ne yana shirka shi ya musulunta ya tuba kenan to an za ta mai dama tuba kahuni ya musulunta sai ko musulmin ne yana ta shirka shi yana ta shirka shi sai ya tuba to shi kenan an yahi ne to tunda shi musulmi ne to sai a shirya da shi sai bai shi kwata-kwata sai kuma aiki to an yahi ne an gane ko to amma an kawo ne musulunta ƙarya sai ya zama ya musulunta yi amma kuma rabin hankalin shi na wurin kafirci to ka ga rabu na hudu ke to idan musulmi na shirka sai tuba tuba ta ƙarya to shi ma raba zai ɗaya shirka ɗaya kuma ibada shi ma ya raba hankalin shi to shi ke to wurin mutuwai shi wani kafirin musuluncin da ya ɗosa ne sai a zane musuluncin sai da rakawar shi ƙarfi masa shirka kafircin shi ma in mai shirka musulmi idan tubar da ya fi sirka ƙarya yake to shi ma sabbi da mutu sai a zare ɓangaren musulunci sai ya tarfa shi musu shirka sai da mai shirka da kafiri ai duka wani ne ko duk shirka suke su duka da ma samun Allah abin a kishi a shi ne an gane ko to shi ke nan su haifa haɗu gida inda Allah jami'in munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kaga ta tabbata ke shi kenan shi sanya shi na mutum ya bada bai da mahita ko bai da mashiga sai wuta Allah ya kiyaye shi wurin aka mutu ba a tuba ba to Allah shi wannan bai gafarta mishi kwata-kwata bai cikin wata rahama ko kaɗan amma Allah wai da yana gafarta wa ma nuna zalika na abin da bai kai shirka ba wai da yana gafarta ma nuna zalika abin da ba shirka ba ana wanda har aka mutu ba a tuba ba mutum na zina bai tuba har ya mutu mutum na shan giya bai tuba ba har ya mutu mutum na fata bai tuba har ya mutu da dai duk abubuwa su giba din nan su karya mutum na yi har ya mutu bai tuba to Allah yana gafartawa amma liman sha ga wanda yake sai gafarta mai farko to wurin ɗaukar rai sun ke nan sai a balas sai a kyale shi ko ko sai ya mutu kafin a kai shi kabari an ta ai wannan kan Allah jikan shi Allah zai rahama sai a samu wata ilhama sai ce bari an nufi da'u ya kama kai shi kabari har an goge mai komi wani kuma sai an kai shi kabarin sai a da bari su ce kai a raba a kan ta kai haro da gori kaza zuwa mobilin din nan bakwai sai a raba ta farar sai a karanta ta domin ita yanzu tana da sirrika da yawa idan ta haddace ta to in kabarin ta lahiya da kake zama akwai sahabin da ya mutu aka rufo shi sahabbai suka dawo ma annabi suna kuka suka ce ya rasulullahi ba magana wani haji haji ya ce lahiya suka ce ai da fashi kabar nan kawai sai muka ga wani bakin kare ya fito sai ma aiki ya bushe ɗaya dariya shi dariya shi kun san da mishi sai yi mishi sai suka sai suka ba kuka sai suka abin mamaki ah ya rasulullahi karewa ya an sa shi kare ya fito baki kuma kana dariya ya ce ya kan ya hada shi ya sun sa ai wanda ya haddace yasi da zunubi ba su zama wuri ɗaya cikin kabari ba su zama ana tashi zunubin da ya waje ya rabu da shi yana haifuwa ya ce kawai bace su zama gani shi an gane ko wanda zuru ba dole zalika da mai sha domin ai ya mutu da tuba wani kuma sai an yi hidin zagai wani cikin kabarin sai an zanzare mai ido gunkar da nakiri sun mammatsai kana ce a bashi yanci an gane ko daga daga abubuwan nan da yawa wani hilin fama wani har sai an sa cikin wutan ba kana shugaban duka mai duka zai zaro shi hiddo shi in hajja to shi ne wai da kudu ma dole zalika da mai sha yana za su abin da ba shirka wanda aka mutu ana yi ba a tumo ba amma ga wanda ya so uban shirin billahi sai ya koma kan magana da ake tsaya wanda muke yin shirka da Allah in ma ka hawo ne ta kunci ko musulmi ne tsahi sai ce a faƙad zan da wannan baya halaka lalana ma'ida wato halaka mai ne sun shi gaba da gaskiya inna sidika yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah shi a gaskiya tana shirin zuwa ya zuwa alkhairi alheri na shirin zuwa kuma ya zuwa aljanna وإن الكذور هذه إلى الفجور وإن الفجور هذه إلى البيت إلى الغلال شيكو ماكو شيكو فاضل سينا شيء أظن أن أليا سينا شيء زوا زوا فاضل شيء فاضل شيكو بينا شيء زوا وجا أو أظن to duk wanda ya ɗauki wannan to shi ke saboda haka shi ita gaskiya Allah ta'ala shi to shi wannan yana ne suka mutum da wannan gaskiya to tun da mutum ya ne rabo da gaskiya duniya to lahira ma mai cikin masu cikin masu ƙarya su ne kamarai ta tsare ta Allah ko sun yi aiki na ƙarya saboda na haramta kawo na da hira su ba su irka komi Allah ya kiyaye shi to إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا
to in yad'una min dunihi illa inathan وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إن يدعون وتبات كرم قوة لشركة تكي من دونه وما دعا على تكي إلا إلى نصيب ماتا وإن يدعون بات كرم قوة بات وتكون إلا شيطانا kuma sai shaitan maridan wanda yake kangare ne wanda aka jihar shi da rahama wanda la'ana wallahi wa Allah ya la'antai wa qala sai ce wa Allah la attafi janna wallahi sai na sanya nasiba rabo a ni gare ni min ibadaka daga bayanka su zama nau hadu ha a mafarudan abu wato wanda suke abin yankewa wanda yanke su zauro na to ka ji shi abin yadda yake wanda yake halakakke kenan Allah ya ce inda da kuna su masu shirkai wanda suka mutu suna shirkai wato ya da kuna ma'ana ma wa indan ma bi ma'anan ma ma ya da kuna ba su kiran komai bi ibadat da suke bautar nan na abin da ba Allah ba na shirkar da suke min dunihi ko da koma bayan Allah su bautar Allah kuma su bautar wani musulman ne ko ko ba su bautar Allah sai bautar wani Allah ya ce illa inasa sai ba mata ma'ana gumaka masu sunan mata lata uzza manata kaga an sunan mata ne ko duk mata ne gumaka kuma shi kenan ba abin duk mata wa in da una ai ba su bautar komi da wannan bautar da suke ba gumakan illa shaytan sai shaytan ne shi din dai ne suke bauta ma to da ma ce zai ɗebe tsaro ne marinan wanda kangararre ne kariya mai hita an za a lahi gaba da bin Allah ka gani da da kuma biya gare shi shine iblis saboda haka ashe da ke shirka da wanda ke bauta kuma ka ba shirka ba shi da shirkai shedan da yake bauta ba sana wannan gunki da yake bauta ba shi ma shedan da yake bauta ba duk abin da zaka ji wurin bauta gunki a ce wani gunki yayi magana an ji to shedan ne shi ba cikin shi magana kuma duk abin da za a ji wurin tsari kun musulmin ne mai tsari aka ce an tsari aka ji wannan abu suna magana to yaran iblis din su ne suke magana ba wani tsari ba an gane ko to shi ne iya kan magana ke Allah ya sauka wa kala wannan shi shegar din nan da ana hulla Allah ya la'ance ma'ana ne kan shi gaban rahama shi duk kuma abin da zai ja ya samu rahama Allah ya dace wurin biya annabi Musa da ya ce wa shaitan kai kana ta abu ka zo ka musu ka tuwo ubangiji ya ce ai Musa ba yi yawa ya ce a'a ka bari in shiga tsakiya komai zai ya je ga ba Allah ya dan ana ka Allah ya ce to Musa ka yi magana ba a hana ka ba amma je ce ne ba komai an za ta yi je ba kamarin Adam sajada annabi Musa ya dawo yana tabarna yana ta neman shi ka ji annabi na neman shi ka ashe samu ta shirya ta shi zai sai yanzu shi ta to kai hanyar alhamdulillah ya ce aka yi ya ce ai ka ji ai gano kai ya ansa ya ce kawai ka je karɓi kabarin adamu da zina ya ce ya ce mun sake nan ya ce wanda ban mai yana da rai baya za a yi bayan ya mutu da sujada ai bai a yi kama wani labarin ta da an gifta shi daga rahama da hanyar da zai to ai an kali an kwaye shi kenan ka jama'a to Allah ya ga rantai wa kare shi shaitan da aka rantai sai ya ce la attafi sanna min ibadaka da sima sai ce ma Allah wallahi sai na sanya wasu daga baka sun zama gona nauni mafaruna wato abin yankowa daga yanke yanko su zama nau haka kenan bayi su bauta ma wasu kuma nima za su bauta mana shi shaitan ya ma Allah wannan alƙawarin to ka ku ga ya ta gani duk abin da kaza an ce shaidanci ne to da shi kawai amma akwai mutum ba shaidan kwata ma shaidan in ka zuba alkwari za a ce ma shaidan kuma ya ce na amma ya ma haifar sunan shi wanda aka samu kuma ya zai fasa ya yi sallah amma shi shaidan kun ma an ce mai kuma dariya yake da kaga an ce ma suna kai dariya ta yi sai an ce ta
ولأذلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
ما أنا شيء شيء دري أشهد أن to ina ne kace ولا أذلنهم
to aha wala urallannahum wala to ina ne ولا أمنينهم wala umanniyannahum wala ولا amurannahum wala takunna wala falili wala فليبتكن yabtakunna adana al'am wala amurannahum
فليغيرن فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا هذا إذا هكا ولأولنهم شيطان باين سيدة تيمي ربو لدى شيطان باين أن الله سرق أبو تامي الشيمة فلسي ولأولنهم يتكم والله ذا على كسر ولأمنينهم كما إنسان مصدوش ولأمرن ولا أمرا أمرنهم وتسوء فليبتكن وتكون تتنزع
آذان.
تلك فترة آذان الأنعام وتكون ولندب بالنعمة ولأمرنهم وتسوء وليغيرن خلق الله خلق الله تتنزع خلق الله هكذا يقول ومن ومن يكون الشيطان وليا فقد يرد الشيطان ينام الشيء يوجد الشيء من دون الله وعلماء الله فقد خسر آياته خسرانا مبينا كافيا مبينا wannan ma tattauna ce da aka yi tsakanin Allah da shida nan shi da ubangiji da kafin da yake gawa a yi yare a yi yare a yi tsaya a yi tsarci a yi abuwa a yi rabar to amma shi kuma shi kan tsakar shi kuma yadda yake da kai shi ubangijin yake gaya ma naka cewa ya yi bayan ya yanki wasu su zama su ma bayi ne gurin bauta sai ce wani ƙorin lannahu ita kuma wallahi wato a ubangiji kai na rika halakar da su ana da ake da gaskiya bil waswasati in sa masa kokonto ya sa masa kwanto ga gaskiya ka ganta birkitatta ka gaba ita wace ka kyale ka dauki ƙarya ya kawata ma ita kanta shedan wa idan bata ta taho shele ki da ka san mai sai sai da magani ko wani shele da balazumi ka haɗe ke ta gabriya to ga wata haɗa tsana ku dibi fuskarta ku dibi kirjinta ku dibi bayanta sai ya zo ya kare muku wa ga fuska ya kare girgizawa ya zo ya zuce ya nuna ma to ya ta gani ya sa ma yake sai ya ba mu magani ya ce idan mutum ya ga wata mace kyakkyawa ta wani shi ya je mu iyali ne domin ita wacce ta gidan da ta wani duk abin da wannan ke da shi ita ma wacce tana da shi kuma wancan ka kara lahiya nan ko rashin lahiya wancan ka kara arziki wannan ko cika wancan a sirrin da fitu wannan ko bai tudu tau wannan ɗaukaka wannan kuma karkata lafiya to daɗa dai duk gaya ya ce to zan sa musu kokonto shi shi fi shaidan yana shiga cikin mutum ko ina ya je abin da zai shi ko mutum shaidan ya da shaidan ɗin sai dai gaya ma ta kunne abin ya shiga hanyar zai zai zai cikin zuciya wani umarniyar na hun ya ce kuma wallahi ya wani ne sai na sa musu buri na tsawon rayuwa da ƙarya ta tashi kiyama su rika tsawon buri mutuwa kawai bai ci kwana bakwai ba kana burin abin shekara saba'in yaushe za ka bar lafiya kuma abin da za ka ce na iri duk wannan tsawon rayuwa ya abin nan kuma ya sa musu wannan su rika ganin cewa kai ai hanya na ba a ma tashi kiyama nan ba ma gaskiya ba ne wa ya je gano sai da kushi wala amuran da hun ya ce kuma wallahi za su umarta su falibatta kunna azana al'an su rika datsa kunna da na dabbobi a dikima da kuma shanu a kai tumakai wato kuma har an yi ɗan domin akwai ba haɗin an fahimta ko wato wai shi wannan jam'i ne a idan kamar samuwa ko raƙuma haka haihu lokacin ya suka tsaye ta haihu ɗaya haihuwa ta biyu uku hudu to ta biyar ta haihu namiji sai a ce wannan namiji ne na Allah ne sai a yi bai sai a zace kunna wannan alama ce ba mai hawa ba mai tatsa ba mai ɗaurewa ba komai ba a ci wannan na Allah ne wannan ma sai dai a gani na zuwa amma ba a sha kamar yadda gwara ke yi ana cewa kudu ko sai wasu kaji na tsari sai a al'aji ba mai taba in an samu wanda ya iya al'ajin kwamfuta ka zai tattara su shi ya sai ɗan kuku ne ya je je ko kayan a haka da haka kayan sabon ajiya ya yi kiba to ka ji ma da kayan aikin kursi ɗaya nan insha Allah kwab ba ka ɗauko a wuta an gane ko to saboda haka an rika yi ga shi ko yi ya ce ko wallahi sai an rika yi haka kuma an yi to ka ji wani amuran da wasu kuma in sa musu buri na tsawon rayuwa ka gani kare ta kiyama da hisabin da za a yi haɓa yi wannan an yama abin da yana ma yiwa wani gayyuran na harƙallahi sai in sa masu al'amuran na hukum sai in umarce su wani gayyuran na harƙallahi sai su ka canza halitta Allah su kofin annabi da Allah ya kawo cikin littattafansu sai su ka canzawa in an ce ga mai tsayi ne ba ta da wacce dogo ne in an ce wani ne kalar cikin shi da jirgin ciki su ce baka fata idan an ce tahiyar shi da cirawa ke baki daya su ce dip dip dip yake tahiya idan an ce yana da kyauta su ce rura gare shi idan an daɗa da duk inda aka juya sana da yana daga cikin wannan wani gayyuran da karkalla yana daga cikin wannan cewa a sai an yi haƙuri kenan ƙarin gashi na mata ina dan kanki ɗan gwiwoyayye ya zama na kantin ki dasa yana daga ciki haka bilicin shi ma yana daga ciki an gane ko haka tsaga da ake yi a yi tsaga a yi kyau don ta koma kala kaza ko ko maganin sa ƙiba don ta yi ƙiba ta zama kaza an gane duk suna cikewa ya aida an sata kuma ya haka koma haka amma gari ka sha to magani ka sha sai ka canza dama haka Allah ya sa ka canza ke to duk annan suna ciki saboda haka sai an yi hasara ya koma ta ta ita ta sai ƙara gashi ko ta zanna gidanka ko kuma ba matsala ta koma gidan su sai ta zanna in ta cire gashi sai ta dawo ta in ba faɗa ba ko ba ba kira ta koma gidan su ta zanna hadda ta jama wannan kwalliya in ta hidda to hidda ta gidanka dama mata ta ce ba faɗa ba zai ko to shaitan shi ke koyi wannan shi yasa ma'aikin salama ya ce Allah ya la'anci wadda mai tsarin gashi da wadda ake mukamin gashi da mai tsada da wadda ake mukamin duk Allah an ce su sana su rika canza abin da ke halal ce haram abin da ke haram ce halal abin mara kyau ce mai kyau abin mai kyau ce mara kyau ne sai a ga dukkan ayyuka amma zuwa hawa ana yi abin da kake ka sa kanka aka ce ba bai da kyau wanda ya gyara daga lokacin girman shawa kuma ina ganin kamar da zage shi ko malam wani da ya shiga to Allah kama ta rai shi ma duk yana daga ciki wa mai tafi shaytan waliyan Allah ce wanda wani yake shaytan shi ne wanda shi ne ke bauta mai ya bi tsarin shi da hadi kai da yadda shaytan zai ji dadi min dunillahi kuma da bayan Allah ma'ana ya kana ubangiji to faƙad kasar wannan ma ya taɗe kusuranan taɗe rubinan mabayyin ya kasara domin mu kuma shi in ya mutu wuta ai gashi gashi na ko amma kuma aljanna ho wata kake da Allah shi rihin aljanna sama ta duka ta annabi ke da ita sama to al'arshin ubangiji shi ne shi kuma al'arshi Allah yake bantai dan mulki ba dan yawo ya farka ba Allah yake banta al'arshi ya gana da annabi wurin da shi an bayyana ko ba kana ƙara kosai ne ƙawa anana saboda haka al'arshi shi ne rihi na aljannan annabi ita kuma aljannan annabi ita ce rihi na sauran aljannata kuma ita aljanna hawan hawa ce kaga mutum ya samu kotaka da ubangiji shi yasa ai aljanna sai a sa masa addi yadda kake numfashi haka yake domin shi Allah ba ku kotaka da shi da ba aiki a sai tasbih da zikiri shi yasa su ba sai kowa kusanci da Allah kullum zikiri zikiri haka makarantar Qur'ani kullum kana karatun Qur'ani to kai kullum da Allah kake yi kullum kullum da Allah kake yi to kaji saboda haka to wannan kenan amma idan kai wannan to da shiga za ba ka raga shi ce duk kai ka zama ce ka gani kawai daga na zo cikin rana su na cin samu abu kawai sai kai ni ne nake kan ce kai ko ba wanda yake kai ce kai dan ko mutum ya shiru a kamtsan ya ce wayo a kamtsan shi ne ya ce wayo ta kuma ana ba shi zai ba shi dama ko ya dariya ko dan ya zama azaba wurin kansa saboda haka sai an yi hatara in an ce wannan kayan Allah ne kama yadda mata ke cewa kayan da nani amma an ce wannan na shekan ne to karanta cikin nami a ce karanta eh to a ranta cikin na karanta sai ka gudu kamar shi rike da higo sai ka gudu kamar shi Allah ya kyauta to يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا
يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشي- آه، الشيطان إلا غرورا yumannihim yana sa masa buri na rayuwa Ah, ya ilimi yana masa alƙawari ah, alƙawari na tsawon rayuwa wai mannihim yana masa sa masa buri kuma kuma ya ilimi shaitanu shaitan bai masa buri a alƙawari da kawai shi wannan illa gurur sai rufe kawai kamar ka hango kawai wanda ya kana jin shi za ka hango ruwa tun tsakiyar kwanta kana cikin mota ka ce da mun zo ruwan wancan na sha ina in ba ku abin da ya ce da Allah direba ina jin kishiwa ga ruwa can kuma ce da Allah ban dan ce to ba ne ko ta gudu da kike zai abin da ruwan zai ko ko kaji to Allah zai ce yayi da mu shaytanu su wa'annan wanda ya yanka suka koma suna bautar shi suka kyala wata Allah suka koma bautar shi nan wanda za shi dauka sai ya ce yayi da mu shaytanu shi shi yayi da mu shi shi kai kenan yana masa alƙawari wato kula da tsawon rayuwa suna da hawa za su mutu ai kai kaza ai kana kuma kaza da kaza ka gani an fahimta ko wai manni yana sa musu kuma guri guri na zuciya ai in yi kaza in kaza an Allah ya so ban mutuwa sai dai kaza ya kaza kaza guri ka cika ka cika ka cika ya sa musu tunanin wai tashi kiyama ma anya ma akwai shi da mutum ya ci gaba da tashi ba وما علم شيطان اي شيطان يقطع القول كوني بذلك توجنا عند الكتاب الله هو الخير بعد ذلك انا كيا اي كذا كذا كل هذا هو mutum ne wanda yake kaya dan wanda yake tsara alaji ya ta mai kaya abin da sai yana so kaji kaji kaji kaji kaji amma ban ba ma zama so bai zuwa wani gari kan ci ina can kamu da za mu yanzu yanzu na aka abu ya ya ga ma da kaya abin da zai wani tafi to alaji ya zai shebe ka nuna wani ce za sai mai mai Allah kiyaye a sai karkace dai yawa sai ka koyi ba da aiki to ga wannan sai ka ga wannan kai ya ce sai alhaji yana ta bin kasa yana ce ina ina ai abu na nan ya kuma wani yanzu a cewa to ƙarya mai kina to ruhi ne ya rudai ko ya amsha a rashin amfani za ta shaɗa ya ruɗe su ya amsha rayuwarsa ne amfani kuma ya amsha aikinsa ne amfani ya hana su yi kina to ba abin da yake masa alƙawari sai rufi kawai shi ko rufi ce ne ne shi ya sa ko ga aure ko ga ciniki ba a za a yi rufi ba ka yi rufi a ce to hasan na son ta hussein na son ta to amma dai an ɗaura da hasan ko hussein wanda da ya riga zuwa ba ya dafa bai yi ba sannan ita ce da kuɗi ne zai bata amma da kuma an ce ya yi dau kuma an ce akwai zaki mai karya kashe ba to amma an ɗaura dai shi ne sadaki in Allah ya sa an samu shi da ya shi kenan bai yi ba ko ku kana da motoci da aka ce an yi motocin sun ma yawa magana wai a ce wannan kawai dai ba ni kuɗi kawai dai masu kuɗin goro ba ni naira kaza in ka je ka haɗe da ka haɗe ka ɗauka ba ya zama an gane ko da dole a mutum shi a irin ba to shi rubi banna ne ba a yi da shi ba ko ki yi cikin wani abu ba za a ce za ka sai wancan kawo ma saboda ka iya su ko ko kuskure ke ko a ce zaka sai ce al'umma duk ba a da rubi ne ai ba tabbata to ba a da to shi da rubi ne yake da ba masa banna ya yi go mutum ya ala ko masa banna Allah ya kiyaye shi
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مجيصا
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون أنها محيطا أولئك وأنهم مأواهم وقلوب جهنم وتم جهنم ولا يجدون أكباسها محيطا ولا أنها ولا شرع وأن يتي بين أكنا شربا تسوني وعا هذا كل يوم سنة بوتا مشيطان sun mutu suna bauta ma shaitan kana sai su a tara su to an tara su Allah sai ce kula ika su wa'annan da ma'awawan ba kuma su jahannam ta jahannam ita ce ko wasu wala jiduna mahisan ba su neman ba su samu ko da alama wala shiga dole sai sun shiga dole sai sun shiga ba su da hijira kuma da tinkin tinkin sai sun shiga Allah shi ya iya shi ke wani mutum ai kawo ne tashi shi lahira Allah bai tsaya shi da rashin ce ne kaka ba ai ana tashi kawai ra'auna ta sa mai a riga alkyabba ta man gero kwanta ko baro ta kwanta da rawar da wuta a ce na samu rai sai ka ce duk ku ba shi da kwanta an gama duka kawo rai duka an salame duka an salame su sai abu zahiri ai shi ma a ɗasa mai riga shi ma ta kwanta a baron a ne rai ya ce idan duk masu inji ne duniya ce duk kutar an fasa daga kowa shi ke nan an gama kafin duka an sallame su shi ke duk da an gama to ka ku gaya ka gani abin da za an gama an fara zuwa yi wani mutum an gama kafin da kan za su waye ba su kama hanya kawai ga uga gaba kowa ya ce da kowa ayin sai dai hankali Allah kiya shi tsaro saboda haka hanyar shaitan musiba ce komai ake samu domin ba ka tabbaci da za ka mutu koyo ko ko gobe na ce jiya ko ba ka da tabbas kenan da ke ne ba ka da tabbas ina je kana wurin fashi yau kana ta tsara gobe kana Lagos jibi kana Onitsha sai ko ba ka tabbata za ka je kila ba ka san za ka je ko ka san za ka je amma ba ka tabbata za ka ja saboda haka mutuwa in ta zo kawai sai dai tsaya musu shiri tsaya musu shiri kawai shi ke nan Allah ya kiyaye shi su ayo
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعلى الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعلى الله حقا وما أزلت من الله كلا والذين ألا سواء آمنوا سكي إيمان وعمل الصالحات سكي كيكي صلوا دعينه وارد وصلوا من عشرات سنسى الناطق الجنة كي تجني متها تعالى العار وتقولون مولانا تتشتع خالدين سنة دوما فيها شتى أبدا حق أبدا وعلى الله حقا القول الله يمنع القول الذين الله يضم مغسكيا ومن أرزقه من الله إلى ومن أرزق والد به تسكي إلى المسيح من الله تبع الله وكاتها شجاع ما القرآن ما يقول mumine aka yi saka mako da aiki sai a kuma kafurai a yi saka mako da aiki wani lokaci kuma a wani yankin kafura to nan kafura aka yi samun dawo da mumine wanda nuna Allah ya ce amma wa'annan da amanu suka yi imani to shi ne matakin farko imani an bari da ko imani in baka yi imani ba to abin da za ka hawa a sura wa an misali haki sannan ka aiki da kuku kenan an nuna ma da kayan imani to aiki kirki kawai za ka yi to kuma aikin ba ka za ka zaɓa ba a'a shi imani shi ya sa ka cikin addini to shi addini shi za a ma ga abin da za ka yi da abin da za ka bari shi ne kawai to sai kai ya ce wa amalin salihati ya aiki da kirki ba ya amalu ba ya ba kowa sa aika da kirki sai da wakilhum jannatin to da sannu kenan ba zo sai an ji lahira da wakilhum musa Allah muna shigar da su jannatin aljannatai da gurin ta tsara ha wanda koramu ke gudana ta karkashin ta ita aljanna kuma karkashin da saman duk ba duk ɗaya ne kana iya kana masa gado kawai koramar ta fito ta wurinka an gane ko ta giddo ta inda kake so kai abin da za ka yi ba sai ka san kowa ka gani khalidina fiha abada kuma ɗan aljanna suna da yawa cikin ita aljanna har abada za ta yi kewa dama ce aljannatin ba ce ba aljanna kowane wannan ta kaza wannan ta kaza wannan ta kaza wannan ta kaza tunda ai jam'i allazina amanu wallazina amanu kaga su da yawa ne ita ma aljanna da yawa wa'adin la ya haƙa alƙawarin Allah ne wanda kuma shi gaskiya ne wannan cewa zai sa su ma'ana Allah masa alƙawari shi can shaitan Allah ta alƙawarin da yake wa nashi ruhi ne shi ko alƙawarin da Allah ya ce shi kuma gaskiya ne wa man azzaqu kila wani da mai gaskiya na wani bance da na yi kamar ubangiji cewa ya rarrabe ya yi wancan na aikin su Allah ga aikin su ba na ce shi shaitan alƙawarin da ya mutane shi da za su tsawon rayuwa ba mu tashi kiyama ba wani sakamakon da za a yi ya ce rubi ne ya masu wa ma in hu shaytan illa ghururahu rubi ne yake masu ba ba gaske bane shirme ne sana shi ko wani ya ce an suka yi imani da shi ba na ba su wata shaytan ba kuma suka aiki na kirki wanda ya ce a yi ba wanda shaytan ya sa ba sai ce to zai shiga aljanna zai sa ta aljanna sana za su zama ciki a jannatan sai sabbata da kwanu da abin da ke ci sana sai ce to wannan alƙawari ne da Allah ya wanda Allah ya shi kuma alƙawarin da gaskiya sai ce to wane ne wanda ya Allah ya da gaskiya kaga babu shi ne Allah to da haka sai a bi Allah ta aiki shi to
lokaci lokaci to shi wanda muka yi daidai Allah ba mu da dai kuma muka koyi Allah ya gafarta Allah ba mu lafiyar samun aljanna a baka mai. Idan ya sa hakuri, ana ji ana ta dubu dubu ba a gani ku sai a ruwa na yi Ba a haske sai ma kaga an haka da waya bayan da bayan sai ya hakuri ne aka za a ta ɗan lallabawa. Eh Allah ya sa mu lafiya. Nan? Idun an tsaro ake ba a kai to Allah ya sa mu lafiya. Bukatun na alkhairi Allah ya biya. Wa'anda kuma ma'ana alkhairi mutu Allah shi ne sake da zai musu sanata alkhairi Allah ya samu aljanna ya saka mu da wani shiga wuta a tuna alkhairi ana biya marasa lahiya a gida da asibiti Allah ya yi Allah ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin